الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم gode Allah da ya kawo mu yau ranar juma'a akwai wasu maganganu da zan yi ba wai ina wa wani yaro raddi ba ne a'a ina faɗin maganin ilimi ne wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba a sanar da shi wanda ya sani ya ƙara masani akwai wani yaro a kano wai sunansa tijjani ƙara rayu wai da kunya ko kaɗan to yi maganganu game da ni ba ni kadai ba har game da shehu na shi ibrahim kawala to ba wannan ba su amsa ba ne don ba malami ba ne shi dai in ya yi karatun ma akwai waiwai shi lawal rawi mai zagin mutane mai zagin shehu nasiru kabara mai zagin wasu daga cikin halifofin shehu tijjani mai zagin har uwarsa da ubansa ma yana zagi mutum ne wanda baya da kunya to shi wannan shi ne malaminsa in ya yi karatu maka wurin wannan mutum ya yi karatu duk gidajen malamai na ƙur'ani ba inda aka san tijjani ƙara rayu ya je ya yi karatu duk gidajen malamai na ilimi ba inda aka san tijjani ƙara rayu ya je ya yi karatu ko salgawa ko madabawa ko kadirawa ko sauran malamai duk ba a ba amma ya ɗauki kansa malami wanda ba su yi karatu ba kuma irin sun ɗauke shi malami to abin da ya faru ubangiji ta baraka ta'ala da yi halittarsa a ganin damansa sai ya zaɓi waɗansu ya mai da su masu daraja a wajensa shugabansu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya zaɓi wasu annabawa ya haɗa shi da su suka wasu suka zan su ne ƙarƙashinsa amma inda yake zuwa su ma ba sa zuwa su ne annabi ibrahim annabi musa annabi nuhu annabi isa a cikin daraja dai abin da ya tabbata wajen malamai daga annabi muhammadu sallan sannan sai annabi ibrahim sai annabi musa din sannan guda biyun nan su biyo daga nan kuma manzanni su biyo a daraja sannan wato muna nufin manzannin da Allah ya aike su sannan annabawan da Allah bai aike su su biyo baya a daraja sannan a zo inda mala'iku suke sannan a zo inda sahabbai suke sannan a zo inda waliyai suke Allah ubangiji tabaraka ta'ala yana wa kansa kirari inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko yin komai kuma yana wa kansa kirari shi ne faƙarin lima da yi da ma'aikata abin da ya ga dama kuma shi yake wa kansa kirari layu su ɗaura amma su ɗaura ba wanda ya sai tambaye shi don me ta cikin haka annabi musa ya yi hudu ba cikin jama'a bani isra'ila ilimin annabi musa ya ba su mamaki sai suka ce annabi musa yau kwa duniyan na akwai wanda ya fi ka ilimi su annabawa ka san duk lokacin da za su yi magana gaskiya suke faɗa ko shin a duniya a lokacin akwai wani annabin da yake magana da Allah in ba Musan ba kenan akwai wanda ya fi shi ilimi a duniya babu ko to sai ya ce babu to fadan Allah sai ta yi kishi su annaba ba sa yin laifi amma sun yi ɗan wani abu ɗan kaɗan sai an lalatar da su bai ce Allah alamu ba da yake babu din nan sai Allah ce Musa ka tafi wuri kaza za ka samu ni bawa na kai karatu wajensa عبدا من عبادنا آتنا ورحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما in Allah ya ba da Musa umarni sai yaya sai bi dole duk wancan bawa da aka ce bawa ko sunansa Allah bai faɗa ba bawa daga cikin bayin mu shi kuma abin da aka ba shi umarni zai yi ko ba zai yi ba da ya je sai aka yi ta tafiya ya same shi ya ce halatta bi ka ala an tuwallimani in ma wallimta rushidan ko zan samu dama ka taimake ni bi ka ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai na shari'a amma rushdan ba hudan ba hudan kayan annabawa ne rushdan kayan waliyai ne to sai suka yi tafiya yadda Qur'ani ya karantar da mu dai aka yi magana hawan jiko da jirgi maganan kashe yaro maganan gyaran gini har abubuwan mamaki suka yi ta faruwa tsakaninsu kuma sharadi ne duk abin da ya karka tambaye ni yace insha Allah yace in ka bi ni ba za ka iya biyayya ba yace wallahi za ka same ni insha Allah sabiran wala asi laka amra to ni dai in ka bi ni kaka tambaye ni komai sai abin da na gaya maka sannan Musa ya ga abin mamakin da ba zai iya hakuri ba shi annabin Allah ne mursali babba daga cikin su in an keta shari'a ba za su yi shuru ba su annabawa a an shiga tsakiyar kogi da jama'a da komai an mutum ya ta yana huda jirgi ba za a yi magana ba? to sai ya yi magana yanzu za ka haɗa da mutane a cikin wannan gai dabani da kai karka tambaye ne wasu abu zai yawa sun shi Allah ba ka haƙuri na manta ne Allah ba ka haƙuri aka je gaba ya kashe yaro annabin Allah ya ga an kashe yaro zai yi shiru ya saba da iliminsa a'a ya za ka kashe yaro bai bara gaba bai laifin komai ba yace ba na ce maka kar ka sake tambaya na ba to daga wannan dai kuma in na sake tambayan ka in so ka kore ni aka tafi kuka da katanga tana faduwa kabir ya gyara ya gyara alhali ba sun je garin ne sun je sun nemi masauki ba samu ba sun je sun nemi abin ba samu ba sai ya gyara musu katanga sai ce masa waɗannan mutane wanda suka hana mana masauki suka hana mana abinci wannan babban aiki da kai musu ai ya kamata su ba ka laɗaka shi kenan daga yanzu dai shi kenan sai mu ta ƙare to da ƙarshe duk abubuwan da suka faru shi sadir ya ce zalika tawilu ma lam tasdi alai saura a ina cewa wa ma fa'altu an amri duk abin da nan fa ba daga gare ni ni na yi ba wa kenan ya yi Allah to misalin wannan na riga na gaya muku dukkan daraja daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim sai shi Musa yake zuwa su kuma wannan rijalul gaibi security ne na Allah security irin masu bakin tayan nan masu fitowa da shugaban kasa ba idan an ba su umarni Allah ya kiyaye su kama wani babban basarake na Najeriya security zai kama ko ba zai kama ba sai ya tsara masa ba sai ya tsara masa ranka ita suka ga mota ke wace mota ga tunan black maria ja ai mun zo da mutu a'a wannan za ka shiga mun fa ba a jayayya da mu in an yi jayayya da mu duk abin da ba a zani ba a zamani za mu yi mutum ba ka security yawa wanda aka umarni ya kama ba yana faruwa? yana faruwa mana to sai ce wannan security ya fi wannan basarakin daraja a wani abu ne ya faru daga fadan Allah to abin da ya faru tsakanin sadir da annabi musa kenan to kuma sai malamai suka rasa yadda za su fassara abin malamai sun ga inda annabi ne ba zai iya jayayya da shugabansa annabi Musa ba amma in wani sirri ne daga Allah da abin da Allah ce yi zai yi wanda suka ce a ina zai yi annabi ne in ba annabi ba ya zai a yi haka to aka ta cikin wannan jayayya kowanne suka wadi hujjojinsu to shi sadir din nan yana dare har gobe yakan halarci filin arfa wasu waliyai suna gamuwa da shi suna neman taimako wajensa ku sai shi ibrahim ya yi rashin lafiya a jidda ya zo ya gaishe shi da ya gaishe shi a cikin magana mai taushi yana cewa yarhamukal ilahu bil afiyati karkara bi shafaqatir raqiyati karkara bi bi anna zaka al khadiru agnani al khanu tijari al wazir bayan yayi gaisuwa yayi yayi ladabi wa shi ibrahim ya gai cikin gaisuwa mai sanyin hali da tausayawa sai yace wannan dai shi ibrahim wannan dai khadiru ne to a gaya masa ni ba na bukata wajen kowane waliyi shi tijjani ya isan mini a nan abin da ya faru sunansa karama duk wanda suka ji hajji ne su da haliru wannan ba karama ya nuna ya gamu da hadiru ba ɗaya kenan na biyu waɗansu sun ce hadirun nan annabi ne sun ce waliyai ne waliyi ne yin jariya ta samu tsakanin malamai kowa ya kawo hujjojinsa idan malamin da ya fi su ilimi ya yanke hukunci hukuncin wa za a bi kushibra shi ne malamin malamai gaba ɗaya lokacin rayuwarsa da duk duniya ta tabbata ba malamin musulunci kamar sa idan mun ajiye in mun ajiye maganan karama ba don karama ba ta shafi kowa ba ne amma a ilimin addini ya shafi kowane musulmi to duk duniya gaba ɗaya sun tabbata ba kamar shebra a ilimi ba taɓa samun azhar sun kira wani malami sun gayyace shi ya zo sun sa shi ya yi musu sallar juma'a malamai suna kuka ba sai shi ibrahim abubuwan da ya yi na mamaki suna da yawa a matsayinsa da babban malami kuma waliyi to a cikin tafsiri na na bara sai da muka zo kan maganar hadiru na ce shehu ibrahim ya gamu da shi a jidda na faɗi yadda abin ya faru wannan yaro mara kunya sai ya ce ƙarya ne ban yarda ba ƙarya ne ban yarda ba ban yarda ba ƙarya ne ya zai yi haliru malamin annabi musa ne shehu ibrahim ce bai da bukata wajensa annabi musa ma yana da bukata wajensa balle shehu ibrahim malamin annabi musa kaji jahilci shi a ganin sa muke na jibril ma malamin annabi ne kace shi a ganin sa kenan wautar sa jahilcin sa yana zaman kenan jibril ma malamin annabi ne subhanallah wani ya zama malamin khadiru a'a sai dai bin umarni annabi musa ya bi umarnin ubangijinsa Khadir ya bi umarnin Ubangijinsa aka yi waɗannan abubuwa. Amma ai babu wani mutumin da ya fi annabi Musa daraja wajen Allah in ba annabi Muhammadu da annabi Ibrahim ba. Kuma wawanka bayan ya ƙaryata ni ya ƙaryata ni ya ɓata mutunci na. Saboda na saba da iyayen gijinsa ne wasu yan siyasa wanda yake ganin su su ne komai nasa to na bata da su waɗansu kudai sun abin da yawa tsakana da wani daga cikin manyan 'yan siyasan ko kun sani to irin wannan yana nema ne su ba shi kuɗi in sun yi ya bata mutunci na saboda haka yake ga bata mutuncin nawa sai ya rika samun kuɗi wajen waɗannan mutane kuma sai abin ya wuce ni ya kai ga shehu na shehu ibrahim shi idan na faɗi magana na ce shehu ibrahim ne ya faɗa an ce ƙarya ne ƙarya ne ba yadda ba sai aka tarar gashi a rubuce shi ibrahim din ne ya faɗa wa aka ƙaryata da wannan yaro mara kunya abin da ya aikata kenan to wannan kenan sha'aninka da jahili wanda bai san addini ba balle ilimin addini daga nan sai ya kawo maganan uwaisul qarani uwaisul qarani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa ya ba da labarinsa labari mai ban mamaki da faɗi sifofinsa sai ya ce wa kai kam umaru da kai aliyu za ku sadu da shi a filin arfa kuma in kun sadu da shi ya muku addu'a da manzala ya wuce abubakar ya wuce umar ya kama duk lokacin da umar ya zo hajji sai ya tambayi mutanen yaman mutanen karan sun zo eh waisul karami ya zo bai zo ba har shekarar da ya zo ya zo din aka ce ai ya zo ina za a same shi aka ce yana bayan duwatsun can yana kiwon raƙuma sai na umar sai na ali suka je suka same shi kai ne wani karni ne wani karni wurin ka muka zo to ya gane yanzu kai yadda muka ga annabi ya subanta ka din nan haka muka tarar yadda annabi ya san ka din nan kai ma ka san annabi yace ina ai kuma ba ku san annabi ba inuwan annabi aka nuna muku ba zatin annabi ba sai suka ce har abubakar ya ce har abubakar ɗin to suka ce ga tufafi ya kun gani kirara ne ya ku bani tufafi to ga kuɗi kun gani ban da kuɗi ne su laifin ya ka ba nake kiwon waɗannan raguma dirhami uku to ya yi ta wa'azi wa sai na umaru har sai na umaru yana kuka umaru allah ya ɗora maka nauyin jama'a umaru allah ya kai adalci sai sai na umaru yana kuka wai ma da yana wa sai na umaru wa'azi shi ko sai na umaru duk duniya idan mutum ba annabi ba ne ba annabi ba ne mutum kuma ba abubakar ba ne to umaru ya fi daraja kowa ne abin da ya umaru daraja annabawa kadai amma mutum ba annabi bane sahabi ne to umaru ya fi shi daraja in ba abubakar bane amma kaji shi kuma sai na ali annabi yana masu kirari ni ne birnin ilimi aliyu shine kofa ta misalin aliyu da ni kaman kai ne a jikin jiki wayannan kuna tsammanin da sauki banda annabi wa zai tura su wajen wani malami banda Allah wa zai tura annabi Musa wajen wani malami to sai annabi ya annabi yana sai nuna wa mutane dai alheri na cikin al'ummarsa har bayansa har bayansa alheri na cikin al'ummarsa shi wani ba sahabi ba ne da za a mai da dutsen udu zinariya wai zulkarani ya sadaka da wannan zinariyar ladan da za a bashi ba zai kai ladan mudu ɗaya na sha'ino wanda sai na umar ya bayar sadaka ba kore amma Allah da yake mai aikata abin da ya ga dama ne kaga abin da aka yi to wannan yaro jahili mara kunya mara ladabi ai bai kamata mutum ya fara shi ibrahim kaura ya ce abin da shi ibrahim ya faɗa ƙarya ne ƙarya ne bin yadda ba malamin da duk duniya ta sallama masa duk duniya ta sallama kai kana kurtu ba ka yi karatu ba ka ce ba ka yadda ba ƙarya ne ƙarya to me ka sani balle ka san ƙarya da gaskiya to na yi wannan magana ne don ƙara mutane ilimi ba don mayar masa da martani ba don ba malami ba ne mutane sun ce bai isa ka yi masa bai isa ka bashi amsa ce ba zan bashi amsa ba amma idan mutum ya ce ba zai taba kashi ba ai ba zai tsarki ba ko an ce kai babba ne kai babba ne karka taba kashi an ce tun da kai babba ne karka taba kashi babba zai tsarki kenan ka kwana ba bacci saboda mai saboda sauro da sahabin gari ya waye kana kukan maganar sauro sai wani ababa da da girman ka kai kukan sauro yan kananan nan ai wannan bai basu ita gaji tsoron su ba me ya kamata ka yi sharkar sharkar za ka nema wannan yaro waɗansu mutane sun ɗauke shi malami musamman sarkin musulmi ya ɗauke shi daga cikin malamai kuma ba shi da kunya ba shi da ilimi da yana da kunya yana da ibra zai fada shi ibrahim da karyatawa ba ko a wani gari balle a kano ga kasa din nasa to shi maganar kuɗi wani abu ne muhimmi a wurinsa in dai za a ba shi kuɗi zai samu kuɗi duk abin da ake so ya yi zai yi to ya riga san na saba da waɗansu iyayen gijinsa daga yan siyasa da waɗansu mutane bari in yi cin mutunci zai samu daraja wajensu za su ba shi kuɗi shi kuɗi babban abu ne a wurinsa ya tura yarsa ma ta nemo masa kuɗi a bbc nace ya kai ya zama ta samu masa kuɗi a bbc inda za ku san kuɗi suna daraja a wurinsa allah ya kiyaye mu sharri masu sharri allah ba mu lafiya da zaman lafiya ai abin da ya shafi ilimin addini a yanzu dai yanzu yanzu nan da nake magana ba wai shehu ibrahim kaula ba ko shehu ibrahim shehu ibrahim na barno ai in ya faɗi magana magana ta yi ɗari ta yanki balle shehu ibrahim kaula a wurin malamai ma ba wurin jahilai ko a shirare irin wannan yaron ba to ai hattara ana nema wulakantar da addini a Najeriya an mai da shi abin tirsasawa ko in kin iska su tattaka addini su faɗi abin da daga dama haka aka mai da addini da ilimin addini a Najeriya kaidan Najeriya a yanzu duk wanda iya zagi ya iya rashin kunya to shine da daraja da ya koma waje ya so mazagi dan kaza kaza dan kaza kaza sun mai da mutane gugari ya sa ba dan kaza kaza kaza sai ce kawai can me yake faɗa ne a ranga ne ran ne da Allah tambaye shi me yake so a bashi a zauna da kadan Najeriya kenan in kana shi yayi da mutuncin ka ba ruwan su da kai kai ba an ka dama ba ruwan ka da su amma in ka iya zagi ka iya ashar ka iya cin mutunci sai ce wancan bai yake faɗa ne a ranka da ranka ne ya bashi ga Allah tambaye shi me yake so a bashi a bashi samu zaman lafiya a zauna lafiya kadan Najeriya kenan kowane asharari dan iska shi za a ɗauka a gabatar wa'ai saboda tsoron sharrin ka Allah ya kiyaye mana kasar mu ta addu'a Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye Najeriya Allah kar ya kafirci Allah ya tsawaka musulunci Allah ya kiyaye kiyaye mu ashararancin ashararai da ba mu lafiya da zaman lafiya da kasar hankali zan nana ta baya na yi masa raddi ba ne bai isa ba bai isa ma ya yi karatu wajen jika na ba balle ɗan ƙaramin ɗana don bai karatu ba ba littafin arabiya da za ka ba tijjani ƙara rabi ya karanta maka babu shi bai iya ba ba littafin boko na turanci da za ka ba tijjani ƙara ya karanta maka bai iya ba wanda rashin kunya da maganganu ba abin da ya iya Allah ke mu sharrin sa fatiha salatu Allah ya kiyaye mu kasar Allah ba mu dakatar da wannan da bismillahir rahmanir rahim ar-rahmanir rahim ya kana إن الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماضي والخاتم لما سبق نافع خلق والحبيب صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين shehu ya ga hadirin dai karama ne ya yi magana da shi karama ne maganar ilimi kuwa tun da malamai wasu ce a ai annabi ba tun annabi bari ya za a haɗa shi da annabi musa har ya koya masa wani abu ai babu annabin da zai iya jayayya da annabi musa sai da wani security daga fadan allah kuma cewa ilimi ne an yi jayayya shin annabi ne ko waliyi ne to shi ibrahim ya ce waliyi ne akwai sauran magana ai da da sahabi ne ma shehu zai nemi zai nemi madadi wajensa ai da ya je canton aka nuna masa kabarin sahabi sa'adu yana cewa alaika salamullahi ya sa'adu in bi kantona jambar karmi sa'adin tawassuli biqa'idihi raddal jiyush wa sala har zuwa inda yace alayka salamullah ya sadu innahu ataka shibabun yarji'una siqala ce tsira da abinci su tabbata gare ka ya babban sahabi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo tawassuli wurinka ko mun zo ka saka yau kar ka bari mu koma saka yau ka ce ka ka cika mana ka cika mana ta cika mana kaya mu koma ga nauyi kar mu koma sakayo kamar yadda muka zo sakayo kaga yau ya yi tawassuli da sa'adu kenan ko da yake sahabi ne amma ba zai yi tawassuli da kadir ba waliyi ne kuma kowane malami ya ce kadir annabi ne a gaya masa an yanke magana ba annabi ba ne waliyi ne malamin malamai ya tabbatar da cewa shi khadir ba annabi bane waliyi ne amma yan tijaniya ba ma bukatar madadi a dukkan kowane wali ko ƙananan mu kamar irin ni kamar ni din nan balle wasu ibrahim kawara radiyallahu anhu shi ko wannan yaro ubangar malam bala dan tijaniya ne ya sa masa suna shehu tijani da kyakkyawan fata a sha fatan bai yi ba domin ya je gombe ya gaya abokan shi bai taɓa shiga ɗariƙar kowa ba a duniya shi dai ubansa ɗan tijjaniya ne amma shi bai shiga ɗariƙar kowa ba kuma haka yi da dukkan ba wanda ya taɓa ganin tijjani ƙara rayuwa cikin da'ira ana wazifa da shi in dai ba waɗansu baƙi suka zo ana taron su ba ba wanda ya taɓa ganin inda yake wazifa shi ba ɗan ɗariƙa ba ne yanzu kuma ya zama rikakken ɗan izana su yake taimakawa laifi na a wurinsa wai don menene ba na haɗa kai da ‘yan uwansa ‘yan izara amma ina haɗa kai da kiristoci suna zuwa gidana da azumi muna shan ruwa tare wai laifi na kenan na ƙi haɗa kai da ‘yan uwansa ‘yan izara amma na haɗa kai da kiristoci suna zuwa gidana su sha ruwa ni a gani na kiristoci su suka karrama ni suka zo gidana shan ruwa da azumi don su karrama ni sun san babu gaba tsakanin musulmi da kirista sai dai musulmin da ya jahilci kirista da kirista da ya jahilci musulunci ba gaba tsakanin mu da su sai dai wanda suka dauki gaba masu kakkashe mu masu kone gidajen mu masu kone masallatai mu su halaka mu wannan kiristocin su ne wanda ake gaba da su wanda suke halakar da mu kullum dama Allah ya gana la yanhikumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini ولن يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتحسنوا إليهم إن الله يحب المحسنين إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن تولوهم فإنكم الظالمون kiristocin da Allah ya hana mu mu hulɗa da su kenan masu kakkashe mu masu rushe masallatayyar mu masu kore gidajen mu masu korar mu da gidajen mu saboda kin addinin mu amma sauran kiristoci babu gaba tsakanin marzan ji Allah da ce za mu yi za mu yi siyasa tare za mu mautaka tare za mu yi ciniki tare za mu yi annabi sallallahu ya bar duniya ana bin sa bashi wanda ke bin sa bashi ba musulmi bane bayan sa sai na sai na Ali ya biya bashi duk wanda yana nuna cewa ba a gaba da da da wanda ba musulmi ba sai dai wanda musulmi zai yaƙi musulmi zai kuma da shi daga addininsa Allah ya kiyar shari masu shari Allah ba mu lafiya da zaman lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da kiyama na kasar ita addu'a Allah ya kiyama na kasar assalamu alaikum الحمد لله الذي جعل الجمعة من هذا الماء الإسلام والجمعة الجمعة استقرار والجمعة بينهما وزيادة ثلاثة أيام ويبدأ بالفقراء والمساكين كمن إلى وإلى الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفى والكافة في الأرض أسفاره والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد نور المنجلين وعلى آله وصحبه وسلم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله التقوى ورأيكم وراءكم من يعلم أنه هو يرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالإسلام بيمن وقالوا يا رسول الله ورسوله ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في البيت وارتقوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وعليكم بالسائل والمراد واجتنبوا المنهيات واعلموا ان الدنيا قليل واما قليل يهنا ولكن تطعموا الله وقد تعالى اذا برق البصر وقدر القمر ولما الشمس والقمر يقول الانسان يؤمن ان فرحنا قال لا لا وتكن الى ربك يومئذ مستقرا لنبغوا الانسان يومئذ فقد اخر والانسان على نفسه مسيره وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وسيرا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وخلق من الجن والإنس يخاف به ومن منه كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما صلى لي ثلاثة وحيدا صلى الله عليه وسلم وصلى لي أحدا صلى الله عليه جامعا وصلى لي مالا صلى الله عليه أربعا ما صلى لي أربعا سلام كبير كثيرا والجنة وفي رواية من صلى لي أربعا تبرأ وراء من النار وراء من النفاق وراء من العذاب فعليه بالإكثار من صلاة الشكرى إن ذلك عند الله وسيكون عمل المجد اللهم صل على سيدنا محمد حبيب رسولك النبي جميع على أهله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه وسلم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تقديره الجلال رضي الله تعالى عنه وعلى الهادي الهادي المهتدي أرشد به الأكبر والمنير الأنوار أبي بكر وأنزل هذه الإمام من الشرع ريد المهرة أبي حسن إنه ربي الخطاب قالوا بكم في الأموال غير الرحمن أبي عبد الله بن عثمان بن عفان أنظر من كل من يحوزني وعلي بالحكم سيدنا علي بن أبي طالب قال يحوز بالبركة لا بد من البركة اللهم اغفرنا اللهم أعرف أنك لا جرى في المسلمين وتدمر على الدين من أجل بلاد المسلمين اللهم أعرف أنك لا جرى في المسلمين من أجل بلاد المسلمين اللهم دمر على الدين لا تبين المسلمين واغفر ناصر المسلمين ودمر على الدين وجعل معنا مولانا وراي وليمة المسلمين السلام على عبد المسلمين ونجنا من كل ولاء وباء وطاب من مسلم الربا وتسليم ذلك ولا عباد الله من الضياء والحزن الإنسان بكيد الكل بين الفحشاء والمصيبة والحزن